alhaji sani sa'idu mai siminti wannan dattijo kullum muna tare shi a wannan majalisi to wannan dattijo ya haifi yaya masu albarka daya daga cikin yayi shi ne shi alhaji sani ya aiko da gudunmuwar kudi naira dubu ɗari biyu wa marayu sannan ko su bayan allah akwai ahmad jingi adamu akwai suleiman halilu akwai sheikh sheikh sheikh salim muhammad kenan shugaban gajeru wani gajeru abuja na karkashin ofishinsa akwai ana raba na su dan malam yanzu da ya karanta mana alqur'ani akwai awwal rabi'u rigacigo akwai alhaji adamu a bari mu tsaya nan tukuna wanda mutane da lissafa kun lura yan kwamitin malayu ne membobi ne na kwamitin ne malayu su ma suka ce bari su ba da gudun wasu na malayu da yake ha babba ha karami wata na hada hasa da yakan samu sun ba da kowa gudunmuwa naira dubu ishirin ishirin su biyu wato su biyar kenan sun ba da gudunmuwa ta naira dubu ɗari Allah ka saka musu da alkhairi akwai alhaji adamu pa gombe muna ce masa farin jakada ina alhaji adamu babban fiye na miƙe zai na miƙe zai jama'a su gafe a takbir shi wannan duk da ka gaishe aikin alheri za a yi ko ya kawo sako ko ya zo da sako alhaji adamu fiye ya yi kuda ba malawi da gudunmuwar kudi naira dubu ɗari biyu da hamsin saboda aka gudunmuwa da aka samu yau naira miliyan biyu da dubu ɗari takwas a kawun ɗin malayu karamanta 0004553 zan maimaita 0004553 banki jais account name Jibiris Offers and Less Privilege Foundation Abuja. Allah ya muku albarka. Daga cikin baki da suka halarci wannan majalisi a yau akwai Shehu Abubakar Nuhu. A Shehu Abubakar. Ina Shehu Abubakar. yawa dan mike kada saboda muna so masallaci su gaba kwansu dan mike tsaye kada a takbir sannan bayan alhaji shehu abubakar akwai alhaji nuhu abubakar ina jin tare suke a takbir akwai alhaji adamu muhammad manga alhaji adamu muhammad manga fiye kenan na'am sai farfeso a farfeso ba ba bako bane a wannan majalisi uba ne a wannan majalisi eh shi ba bako bane uba ne yana cikin iyaye na wannan majalisi farfeso abdullahi sale albakisani almaki almadani alkashinawi alkanawi addaurawi shi ba yana kan hanyar sai Allah ya yarda ta wucewa wajen gabatar da tafsiri na alkur'ani mai girma a wannan shekara Allah ya karba mana na'am za mu tashi a cikin suratul tauba laysa 'ala dhu'afa
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس على الضعفاء
Allah madaukakin sarki yake cewa laisa ala du'afa babu laifi akan masu rauni ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zai kama hanya zuwa Tabuka bara mun yi bayani akan Tabuka da yadda ta taso da yadda ta kaya to a lokacin da ake yin shiri na wannan doguwar tafiya
والله غفور رحيم a lokacin da ake wannan shiri na wannan dogon tafiya zuwa ina
to akwai waɗanda suke da rauni duk da haka suna son a je a yi wannan yaƙi tare da su sai Allah ya ce a laisa ala du'afa babu laifi akan masu rauni su wane ne masu rauni da ake magana akan su anan marasa a a marasa lafiya wanda su gudu kuma gurguntakar tana da tsanani yadda an ce a je a yi yaƙi tare da shi abin zai ba da wahala kuturu wanda kuturtantakarsa ta kare da aka ce a je a yi yaƙi da shi za a wahala tsofaffi da an kai girma wajen shekaru magana shi ma da ƙarfi ta kansa sai ƙarfi da shi ta gobe ta fita buza amma da aiki ba mata adalci ba to sai Allah ya rubuta wannan babu da shi a kansu shine laysa ala du'afa wala ala al-marda haka da marasa lafiya saboda addinin musulunci addini ne da tafiya da bai da rahada mara lafiya aka ce masa da zai zai jihadi da jiya da shi da zai ji koriya da zai ji sai Allah ya ce waɗannan su ma babu da shi a kansu laysa alaihim haraj babu da ke gama su je ne jihadi ba sannan ce wala almudina la yajidu da ma yin suko haka dan talaka da yana ce su je wani jihadi tafiya ce mai nisa da tabiyyinsa yana da bukatar abin hawa da zai hau ko da kuwa za a rinƙa karɓe bebiyar ne tsakaninsa da wani wanda ba ta gagara na'am yana da bukata abin da zai rike a matsayin guzuri na abinci bai da shi yana da bukata abin da zai lambar wa iyali a gida bai da shi to shi ma irin wannan idan aka ce sai ya tafi jihadi an masa adalci ba masa adalci ba shi ma sai Allah ba ku sarki yake ya auri wa ta ɗauke masa ba sai ya je ina ba ba sai ya je jihadi ba wannan ta fada ta fada da Ada apa yang ada dalam itu dari aku ya. Agar Allah. Apa yang ada di mana itu bagi Abu Bakar tidak ada apa apa. Eh, saboda ga da shi ya yi da shi da za a fara karatu. Na'am. ana raba da malam da cikin gobe gusi Allah ya tsara raba da cikin gobe eh sai ga ce to suriya da ta yayi zai ci ga ruwa sai isa sai ba na raba a hannun majiri yazo sai ga tara da rawobi da kasa to sai ga wanda yake shugaba da rawobi da kasa gaba daya sai ga shi yayi sai ya ga ce to shi ba ta dare Thank Allah ta kara mana alamun zuwa da tsarin Qur'ani mai girma. Wanda sai ke nuna tafiya ta ci gaba. Da yana aka ci ana nemo ana raba guda ɗaya ba za a samu ba. Amma yanzu mafi yawan matasan da ke gana ƙasa da duma da san Qur'ani. Sai da ga ana raba yana karatu da ya ɗan kuskure kaɗan. Sai ga wanda ya kalli wannan wanda ya kalli wannan. Sai ka ji an yi shirin gyara. Allah ya ƙara albarka. Na'am. To su ma irin wayannan talakawa da za su da ta iya ce kansu inda za a ji yanke to su ma da wani kusur ce ce babu da ke a kansu shi ne ne sa ala bu'afa wala ala barba wala ala nabiyyi la yajidu da bayu fuqura haraju idza la yajidu la rasuluhu
بسم الله الرحمن الرحيم ليس على الذين آمنوا وعملوا ليس على الضعفاء ولا على المرضى على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من المرسلين والله غفور رحيم to sai Allah madauki sarki ce waɗannan rukuni na mutane guda uku duka babu laifi a kansu idan ba su je jihadi ba amma sai Allah ya sa sharadi yace in zaka kahu lillahi wa rasulihi da sharadi idan sun yi wa Allah da siha sun yi wa manzon Allah da siha sallallahu alaihi wa sallam sai Allah ya ce wallahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne kuma sannan da jin kai ne na'am wala a ana ba ba mu ce ba addu'a fa mun da ya tsaya tsaya da addu'a fa to albar da mara lafiya mu da ya tsaya mara lafiya eh alladheena la yaqdiruna ma yunfiqun mun da ya tsaya da ya kashi to sai ya sa mu sharri yace da suke wa Allah da siha suke wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da siha ya ake yi wa Allah da siha ya ake yi wa Allah da siha tun da aka ce ya zara sahu billahi wa rasuli wato ita kalmar nasiha a ranar malaka ya sace da sahatul akla na sake zuwa idan da zuwa akwai dan kwari kwari da dan kito na yi kiton zuwa ko saboda da mana da sai ku alƙada yi a dawo to da haka kare da zai da zai hada idan aka ga ta cike ta maka da kuya kenan an take ta an gyara ta ba sai ku an gyara wannan yayin da ake ɗebo ta daga inda aka kalbo da
auniya ko amiya auliya ko ko abiya yau da ta mahauta daga sana'a to sai malamai suka ce nasiha daga wani zuwa ga wani abin da take nufi shine iradatul khairu lil mawsul lahu shine wato nufin alkhairi ga wanda kake yi wa nasiha ne idan na nuface ka da alheri na yi maka ne nasiha idan ka nuface ni da alheri ka yi mai ne ka yi mai nasiha to daga nan ne hatta idan zama sama a jiya idan sun jira alheri ne ita ce ba da labarin sai da maka ne na maka da siya idan zai zai kai a wuri na sai da maka sauki ai da rufa kai alheri ne sai ka ce ka ɗan kasuwa da yana da nasiha me ne duk da yana da nasiha yana so ka komi alkhairi ta hanyar yi musu ne yi musu sauki to shi yasa aka ce ya zara fahimta lillahi wa rasulihi da wannan ne shi ne ya samu damar yaudar abin adam babu zafin bakin da bai yi annabi adam ba a kan ya ci wannan itaciya da shi da hawa amma sai suka ƙi yadda to sai musu rantsuwa qur'ani yake wa qatama huma wa qasama huma inni lakuma laminan nasihin wa qatama huma sai shi dan ya rantsuwa annabi adam da hawa me yake musu yace inni lallai ne na kuma a gare ku na nuna da su ina cikin masu rufin kira alheri alheri da ke son ku da shi shi ya sa da ba ku yadda shawara wanda ne hada da wannan rikuwa da aka yi ya kama hankalinsu ba da tunanin akwai wani halitta ubangiji da za ta iya rantsewa da Allah akan ƙarya a tunanin aka da adam wanda ba zai yi ba saboda ya san girman wa ya san girman Allah wanda ke sarki da yake sai girma da ubangiji ne kamar sai da ubangiji kuma ka san kariya kai shi ne karshen abin da za a gina wa Allah ba ka san girman shi ba to shi ne Qur'ani yake wa qasama kuma inni lakuma lamina dafihi wannan ne ne da yasa ya wara da Yusuf a lokacin da yake so su lallaba su dauki annabi Yusuf daga mahaifinsa su zo da su zama da shi ai akwai magana da suka faɗa masa قالوا يا أبانا ما لك لا تعبد قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون قالوا سيدك يا أبانا يا تبابه ما لك بكبرنا لا تعبدنا على يوسف باك إيا حجم شوى نبوة يوسف قبل بني تقول بني أما don yana cikin mu hankalin sa bai kwantawa sai ka jawo shi yana kusa da kai lokacin da yake samun nutsuwa saboda ne wa inna lahu lagatihun ai a matsayin da yan uwansa wanda kadai ya ba da tabbacin cewa ba za mu san shi da abin da ba alheri ba duk abin da za mu san shi da shi ne alheri shi ne suka cewa inna lahu lagatihun domin kalmar nasiha tana nufin kan ya koyo ruwa wajen mutu ɗanwar azini shi yasa kaka kuskura da sunan nasiha ka ɗora ɗan uwarka da kimi a kan dubu na hanya ka ci amanar kalmar kuma ka ci amanar ɗan uwar nata ita amanar take ƙunshe da shi shine ne sai maka alheri malamai suka ce ita wannan kalmar an fara jin ta a bakin annabi Nuhu alaihi salam a bakin da aka fara jinkarar da siya a lokacin da ya zo ya rubuta masa wa'azi suka zuwa masa bakar magana suka ce inda ladarata fi dalalin dubi قال يا قوم ليس بي ضلالة قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون a lokacin da annabi Nuhu ya zuwa ji su kai Allah da bauta to daga ce kai saurara ku ji inna la yaraka fi dalalin mubin lalle kuma muna ganin da cikin bata ne bayyananne saboda kowa da irin gilashin da yasa yake kallon duniya idan ka sa gilashin da haske eh sai ga duniya da haske ko dan uwa ka ga sai sai ga da haske idan ka sa gilashin da duhu ya ga duhu sai ga duniya da duhu to a kace shi kullum yana yi wanda ke kan hanya ingantacciya kan da kace ba zai kuma wannan saboda ya yi kama da wanda makuwa ta kama yanzu da makuwa ta kama ta sai ka ɗauka yamma amma sai ka ɗauka yana yin tafiya ka ɗauka kuma su fi shi ka zaka mutu ya kalli yamma yana sallah kana kokarin gura mai suna kokarin cijewa shi ka sa kasa da Allah idan yake kallo gaba yake kallo shi yasa malamai suka ce daga nan da ba ku da ba ku shi ne to ya wani an gane wani daga nan da ba ku shi ne shi ne shi ba ku shi ne to daga nan ya warke an samu kan an samu kan kan ciwo amma magana da ke ba shi ne da ne shi ba ku shi ne sai da kake kwana ba shi kake rufa shi yake kwana a jiji to a lissafin ka shi yake kan daidai sai kana cikin hauka to wani ilimin da ya sa aka faɗa wa abin gudun cewa suna gudun shi a cikin bata ƙala sai ce da su ya ƙwaro ya ku mutane na mai sabi da rana ba ma ɓata ta sanar da ni walakin ni sai dai ni rasulun manzo ne min rabbil alamin daga ubangiji tare sai gaba daya mene ne asamin da Allah ya koyo da su uballighukum risalatu rabbi risalatu rabbi in isar muku da sakon ubangiji na wa an sahi na kun sadar muku da siya sadar muku ne da siya kenan kalmar da siya a wannan dole na duniya an fara jita ne a bakin annabi nuhu alaihi salam daga nan an sa ta jin wannan kalma a bakin annabi hudu alaihi salam a lokacin da mutane suka ce da shi in na da za ka fi safahati
إنا لنرى قال قالوا menene farkon aya sai ta kawo
wa ila wa ila adin aqahum huda ya yi gangara qala ya qawmi ibudu allaha lakum min ilahin ghayruh afala tattaqun قال الذين كفروا من سفاهة إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين ليس رسول قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين
a da rufin da rufin da rera wuta da sawaji bayan bayan gari wanda da suke damawa ko kuma da wanda za a sha da daɗi ko ba daɗi sai suka ce in ya da za ka ce safa lalle mu muna ganin ta a cikin mota wa in da na da zubi kan da kaji sai duka ba ta fara cikin makaranta nan zubi da suke magana a kan makaranta ne mu ba mu ba da kokon cewa kai makaranta ne suna suna matsaya addini sun tsaye a gaban Allah shi yasa ita zama mai wa'azi ko zara da mu ko fara da hakuri zama mai dawa ko ta hada da hakuri a ga da kuma wani ya ta ko ta da tani a ga ya ta kowa gaskiya ya ta kowa ta yi shi ga ce ba shi boka boka ya ta yi ɗin ta yi ya yi tsawa a mara suka siffanta shi da halin duk abin da kishe siffanta shi ba wanda ba siffanta shi da ita ba yanzu turawa duniya duk abin da musulunci ya rere shi abin kyama da sadanci ne amma idan ba da shi na musulunci kai ba to ba abin kyama ba ne ba sadanci ba ne abin da musulunci yake ajiye mu sai ya da suka ce da zai yi wa ƙara yau ɗan ta'adda ko to yanzu sai aka samu manyan manyan mawa da suke takama da su da manyan manyan ƴan wasan ƙwallon da suke takama da su su wata suka aji jeri sai aka ce to yanzu za mu yi da ta'addanci amma da su is a passion sai da ya ga wata kare da ba da aji jeri ba duka da kasa da suke ajiye mutum da koyi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba wani yana koyi da wani tsakon da wani jiri a kasar Brazil amma ya ajiye mutum da aka shi ma ya yi shi ma ya yi lokacin da ana suna da kasa da gajiyar wando shi aka ce alama ce an ta'adda a yanzu da gajiyar wando shi ma ya ta da gajiyar wando ba da kowace ya sa ba ta ta sama to sai sa farasa ba ko sai sa farasa ba da eh shehu ya ce to amma idan da ta tsara shi ne wayewa kullum da ya yi shugaban wa ita duniya ita ce afiya da ba ni kowa ne da tsara ita ba riga ba wando ba buriziya ba ba ba ba ƙarfin ciya ba ta saka so kada bindi ta ɗan rage matsala ita a ciya da ta kace kirgiyar ce bindi ba za a ɗaga shi da sama duk abu da ya faru ya faru to wani shi zai gwada maka yadda ake yi wa musulunci rashin ne ake musulunci rashin adalci Allah ya gafarta mana kuma duk likitocin duniya sun yadda matar da ke sa hijabi fata ta tafi lafiya shi yasa kasashen musulmai ba mu san kansa ta fata ba kafin da suka kamu da kansa ta fata dogon labari ne amma kasashen da ke tafiya tsirara kansa ta fata ruwan dare ne da duniya kai ko allura ka je likita ne maka allura idan ka ka kawo wurin da yake a lulluɓe ko a dubba ku kasa dai fara a samu wani wurin da yake ɗaya ko ko a ce ka ɗauka ko da ɗaya a ɗaya samu wani wurin da nesa
An gurin magu ɗaya ke sai an gurin goge.
a yanzu a wani wurin da sai a samu ɗan ruwa a ji ɗaya su da zari ɗaya ba ka sa da zari laushi da taushi da sauƙin fata jikin su ba da rabi wanda yake kake sa hijabi wanda su zuɗi ne da cikin jari ya kasa ta kaɗai wata ƴan ƙaramar zufa daga ciki to wannan zufa tana tsiga tana kuma ba cikin gari saboda haka jikin da sai zama ta abu sun ji su karɓa Allah ya halakar da su gaba daya farin da abin da sa ta zai na magana.
قال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين irin ba abin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya a wato darasi bayan su Abu Jahl so bin Ibn Rabi'a su so da Ibn Rabi'a mun da mun ka fara masa an kasa guda ta ne annabi ya ce a jawo gawo su bi a zuwa a cikin wata tsohon da yake bada aka tsira ta ce da riya sai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo yana miƙa gawo su ولا تأتوا في تعالى إنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعدتم ربكم حقا يا فتى فرمتا ما يريد موسى ما أظن أن يبنى القول الشوى من كان بسيري ما بدا سرع ذلك قول الله يتبتا تقول ما أجار قول الله أن يبنى إذا كان هو أن يبنى ما يريد في سيري تسيري قد كفت في ذي حركة فيه كورا كنت ما يقول الله أن يبنى فيها جريد maza Allah ya tabbata ya mare wani ba ta cewa أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين wannan ayar ce magana kan aiki da bin tsakanin kafirai da musulmai a filin alkiyama to bangare da ayar da za a sallah ta ne karanta musu yace ko ba kun samu alƙawarin Allah gaskiya ko za mu ga lamar za a sallah ta nan ina ya rasulullah wadanda ba za su yi amma da ji abu da kuke faɗa da zala sai kalle su ki dare da wuri mu ne da yake hannunsa ku da kuke raye da ba ku fi su jin abin da nake faɗa ba a hadisi suna jin abin da nake faɗa to irin wannan wa'azin da manzo Allah tana sani ya wuri da za mu ci a badar to irin shi ne annabi salihu ya mun tare da bayan harkar da shi ya ce ya faɗi a gida na kada a cikin su misali da rubu a cikin da aka yi da ta da rubu ta da ma ba da da ba ba a ce da ya ce wani sa'adu da ku kuma na wata da siya to shi da aka samu matsala walakin na da rubu da zasu yi sai dai ku ba sa son masu da siya ba na wannan da amma da wa'azi da ya musu ya yi ne a ƙoƙarin nuna mutu su da alheri sai dai su goma san wa ake son su da alheri wa ake son su da shiri ba shi yasa su tsaitawa shi ya ƙarfa da misali malamai suka ce wannan sama an tashi da a bakin annabi shu'aib bayan an harkar da mutanensa
وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره Allah ya ba ka tuba da nisa
قال يا فرعون أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآت سوري
fata wannan arin wa qala ya ta'ala qad atakum risalatu لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آتى على قوم كافرين abin da yake faɗa yake ya fi mutane da haƙiƙa na isa muku da sakon ubangiji na laqad atakum risalatu rabbi yace wala tahatu lakum shi wata annabi yace daga da barku ko risalatu rabbi shi ko annabi sai yace daga da barku ko risalatu rabbi yace wala tahatu lakum sadada muku rasiya kuka bi ne yake to fasai fa asa ala kai kafirina yau kafirai duk da yayin da yake sa kai su wa zai koma ke da gaba yake gudu ce yana bakin ciki yana da dawo ya kafa kafirai ma'ana Allah ya fara Allah ya ne Allah ya fara ba zai yake sa kai su Allah ya fara kawai wani ba ya fara sa kai to shi ba da shi ai ba an da kalma ta ne ta nasiha daga bakin shi to daga nan an ji wannan kalma a bakin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam abin da wani daga da kuma yake addini ad-nasiha manzo Allah yake ce addini da gaba da nasiha yake ce addini manzo Allah yake ce wani da wani da wani gari wani yake ce a hajji arafa arafa ita ce ita ce ake da ga arafa da kana yake ba ko akwai da wani eh akwai sai akwai sa harabi da harama akwai abubuwa da dama har da bayan yanzu har da zaman gida har da jujuba har da zuba da abin ba za su nan abin da ke alhaji araha araha ta ce haji ne ba kyar dukkan aikin haji aikace aikacen da za a yi babu ne rukudu mai karfi kamar haka duk abin da kamata a aikin haji akwai da bayan da za a gyara amma idan ka rasa arfa sai dai ka ji a kamar sa in dai arfa ba ta samu ba sai dai ne sai dai ka ji a kamar sa to sai abin Muhammad sai ya ce addinu ad-nasiha nasiha ita ce addini sabai da ba ta sai da magana da magana sai ta ce ne ya Rasulullah ya Allah nasiha jama'a يا رجاء عليه الصلاة والسلام بس يا جماعة قال ثم جعل صلى الله عليه لله كده وضع كده كفار وفيها شرع الله يا ذاك يا على رسيا شرع كمدة وضع شرع كده ترك على شرع كوة تدرك في شيء أو جنبك كهرب تعبد يهرب كهرب تعبد يهرب kalli da aka rawa ke aiko kalli da tafi da ya saukar to wannan shi ne kayi wa Allah da fiya kai da kai kiyama da zai zo maka misali wani gudunar shi da fiya gawa da shi ne ga Allah mada kusur sai maza da yake da rasulu ne da kuma da suna da manzansa a shi da aiki wa kyata da yake da suna da kyata da za da kai sa da fiya ba a kan yi wa Adam وتثبيته فيما أكبر وابتداء ذلك عدم وجدا وأن لا يقبل الله إلا بما شرع يمشي بقى أكثر من ابن عباية جلسة كانت تكدم وجاء في فلا أن أكبر من الإنسان قاتل لا يتحدث da misalta duk wasu da ya hana rikawa kuma kada ka bauta wa Allah da wata ibada sai ibada ta fito daga ofis na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wani dole shi da sai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wurin shi da sai ga manzo Allah da kuma wani wurin da shi da manzo Allah sai ga ta sai da kauce shi wurin da shi da sai ga manzo Allah sai ga ta sai da musu talaka wurin da shi da sai ga manzo Allah sai ga ta jima wa mata da yayin shi yana da su da suna da magana zama sama da gina wa sahabbansa kamar da zafi duk da wani da su da suna da abin Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ne wani rasuli wani kitabu haka da suna da al'ada mai girma ta kuma kuma da misali ka haddace abin da Allah ya sanar da maka haddacewa a misali ka yi aiki da dokokin da ke cikin misali da shari'a da kuma a cikin littafi ka halarta abin da littafi ya halarta ka halarta abin da littafi ya halarta ka zama da littafi ka rubuta shi wanda yana cikin da cewa ba da wani da girma sai sai wani a yi bakin musulmi shugaban da ke yi ba ta musu da siya ya ake shugaba da siya yana da shi ne shugaba da siya yi masa fata alheri da siya ta gushi gaba. Yi masa ba da da ya yi cire ha da kira ne da shugaba sai bayan ya ce wa ne shugaba ba ce wa ne talakawa a kuma wani talaka in ya yi da abin da ba daidai ba a cikin talakawa ɗan uwansa sai a ɗauki a kan ne domin su ba shi kaɗai bane akwai ire-iren sa duka sai su ne sai su ba a ga tarfiya su ba a bayyane domin ba shi kaɗai bane wasu masu irin waɗanda ba a san da su wasu ba za su ba shugaba ne da ya ba ne ba ya za a ga tarfiya shugaba ne suka suka shigo akwai shugaba da ya ce da kafasa ya ce da ya ba daidai ba ku zo ku da tafiya to shi wanda ya ba daidai ba za a ta duk da musu tafiya ba ka da su zai ba ka da kai ka da wani zai ya ga ta duk da musu ne da biya idan ba ka yi shi ba eh farfesa ya ce shi sai ga farfesa sai zai ta masa da sakon masa waji waji ya tafi da ta kore ta ba idan ka da ba zai gari shi ba wanda yana ba ta wanda zai gari shi sai sai zai yi tafiya sakon da ta kore ta ba sakon ya ta akwai yadda ya kuma kuma da ya yi ake tafiya ba da ya yi a masu tafiya ko kuma duk wanda suka san sai su masu tafiya ba za su ba ba za su yi rashin wajen ba su kuma sai su yi rashin amma in sun zai zai magana kan gida da baki a kan ba za su masa tafiya a kan matsalolin jefarar su ba ba a ruwa ba waɗanda zai sai yi rashin su zai ba da ya yi sai zai da yake da aka rubuta an samu matsala sai ya kunna kuma ba wa wani rikata ya rasa rufiya sai ne rufiya ya ji ya yi ta sai a halka ba ta a masallaci su shi rufi sai su dauka a su gare shi da shi ya rika shi kowace zawa ta yi amma idan aka yi da ya samu shugaba a jeji a masa rufiya sai kace bari sai ya ga wata rigar mutunci a cikin taro to ka ga wanda ya fi a cikin abin da mutunci albarnu yansa ne yansa mumini zai kama hannun jagora ya jashi a gefe masa da siya kuma riba masa asiri har ya gyara ba ta ba wal munafiqu shi kuma munafiqi ya hasifu ya ayyu shi kullum ya ga riga mutunci da aibar sa wa ya ke Allah ya gafarta mana sai ce wa abatu da kuma da siya da sauran yan uwa musulmai ya za ka da siya da sauran yan uwa musulmai yana da cikin yau shugaba da siya yi mashi addu'a yi mashi ne? Addu'a da suna guda da wannan. Yi wa shugaba addu'a ta alkhairi. Yana cikin manhaji na hannun sunna. Ya halatta malami ko wanda ba ba jagora a cikin ilimi ba ko limani ya yi wa shugaba addu'a. Allah ka shirya mai shugaba, Allah ka gyara shi. Ba addu'a ta kwanan shi ba, addu'a ta neman Allah ya gyara shi saboda al'umma ta samu ne ta samu sun ta samu zaman lafiya idan kun ji limamai da malamai suna yin shugaban ku dubu addu'a kar ka dauka ta yi shafi ba haka lamarin yake ba kar ka dauka ta yi ne ba haka lamarin yake ba tsari ne na addinin musulunci domin shugaban ya gyaru al'umma za ta samu sauƙi ko ba ta samu sauƙi ba to ne kuma tsere mata ya wanda su kare na tsari ya ga da cewa ya ta fara da shi wanda ko hawo da kan jira ina ka to da da ma san da kuma addu'a ya Allah ku tsere mata kun sha ya to ku ku tsere mata ya Allah ya Allah ku hawo ku hawo haka ba za ku tsaya da kan kuma kan ku ba za ku tsaya kuma a sai ku addu'a Allah ya ya ku ba ta da shi kada ku sai ku da ne saboda karatun ku ku samu tsotsi ku samu mutu ku fita daga cikin wani ne ku ciki idan malami ya zuce ku gaba addu'a ba ku gaba kare ku maka ba mu kuma kawo ku da kare da aka ce maka dan ku gaba ne da shi da yawa kuma kuna cikin mota ko shi da kuka mota ko ya da kira da ni ne ai an ga kuna ya ce rubu an zo ba muka ya fada da yawa ko ku biya da shi ku ba ya ku zuba ko da muka ce Allah ka sabu rubu da hauka ki ba ku ya yi ba sai dai ma Allah ya karɓa ta sai sai haka da Allah sai in za a samu kuwa shiga bala'i sai ya kuka gari wani bala'i a lokacin da muke neman sauki
amma ajalin ta ji
ba ta da ya kwaga da yanke rubu shi ya ba su lura da saudiya ba kan da juwa da za a yi limanin da ya kurma juwa ba yi wa shugabannin su addu'a ba zai kira sunansu ya kira sunan shugaban ƙasa ya kira sunan mataimakin shugaban da ahad ya musu addu'a sojoji ya musu addu'a ƴan sanda ya musu addu'a custom masu tsara boda ya musu addu'a immigration ya musu addu'a Allah ya taimake su ba na wani sabo tsakanin su da Allah da shugabannin su na Saudiya da za mu na Najeriya wajen su da dama dama tsakanin su da Allah da sabo ba su suka guda wadawa ko ba su suka guda wadawa ba su suka guda wadawa shin addu'a da gaske ba za a ta yi amfani ko ba ta yi amfani ba ta yi amfani yanzu ba ka kwanci ne da yake tsaro a Najeriya ka taɓa yake tsaro a Saudiya a Saudiya ba ka tafiya ce da daddare sai gari ya dare ta fi daɗi ka ɗauki titi an gyara ma titi an saba wani kaya lantarki an ba shi ne ya da hankali yadda dabba ba za ta tsallato ba akan akwai da aka yi kuma mata yadda yake gani ne da sai sai sai gororo gororo da zai ta kafa da sai sai da gobe ba sai sai da sai ya kamar yadda ta ji da ya kafa da rubu dari ta samu wata ta haka ga restaurant ga wurin wanka ga abinci ga shayi ga masallaci kamar da ka huta ka sha shayi da ka tattatawa a dubar da albashiriya Allahumma salli التدريب على الفهم ده عشان الانتظار ده نظر الأقل خارج السفر تجيب التدريب لا تخاف إلا الله بس تذكر الله في الله الله تجيب أبو جاك تجيب يجيب لي الدليل وإذا ما بطلع تجيب تجيب تجيب الفرع
ba kyau kenan addu'ar da aka yi shugaban sa ya faru da wajen faruwa ai amfani da aka faɗa a cikin tafi muna tare da mata ta jefar da wayarta a tafi a jida sai da muka kawo hotel sai muka aika jefar da wayarta da suke daga tafi da shiga ɗaki sai a tafi da jefar a inda muka sai a kasuwar ta a cikin tafi da muka shiga don sai a cikin tafi sai a cikin tafi tafi ɗin ba da aka koyar na karanta wasu messages da aka turo mu so ina da tabbata a cikin da ke yin za ka matawa da ke za ka ce za ka matawa da ke zo da kafa rufe ta gori na hotel da ke mata ta kai kofar da yawa a tafi abin da ka tafi da ke rufe ya ce da ce ba ku yi kaza aka ce tafi da kuka shigo a yanzu da hotel ta ake kuka ta shigo da ku cikin hotel da ke ta shigo da ku cikin hotel sadar ta sai ke za ka yi za ka karfe da kuka shigo da ta yi da hasashen karfe kaza da yanzu kusa duk kaza da zuwa aka ce ko ba za a kawo muku yau ya fi da gawa ku ba kuma ɗan kita kalle ta ce wani mutane sun da suke fara gwada da su ɗan to ya za a kawo yau na sai ku gida ashe idan ba ta fita shigo akwai kyamara da duk wata ta shigo sai ta da ke fanta ta da ke fanta fanta idan a wajen aka ajiye akwai kamar a waje da duk motar zai fashe sai ta ɗauke ta motar ta ɗauki don magota sai ya ga wanda aka kai kamar a cikin ruwa ta yi sai ga motar ta shigo ta yi fashe ta yi tafi zaɓen mutu daga cikin zaɓi biyu ce kawai abin da suka kai aka tura da jami'an tsaro cewa mota kaza an yi mantuwa a cikinta mai lamba kaza ga abin da aka manta a cikin minti biyar an yi da kafin babu da yawan duk da bai samu sakon ba. Ya ga ya kan da mota sa ya yi fashi ya fi jiya bai gani ba ya fi ba cikin gudu ya nan ba ta gawa ya gani. A cikin ta gashi ya biya gawa ya mutum. Muna cikin ɗaki in Allah ya gida abinci talatin zuwa minti arba'in ba. Ke muka gana kan su gaba ɗaki. ina kuma kowa yana gujewa ba ya cikin wutar ne kawai sai ni goma wutar ta kada yake tsari a nan wato shaida ne ruwa ya ce barafi ina sani yace ga wayar da suka zubar zan fara godiya Allah ya saka da akan shi har ya saka da masu kamar rabewa aiki da kansa ya yi ya gama na shi da ni da wani yake ga wayar ki ta ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu to ina jira ne ba waya ba in ba ta tawa ta yi wani da gari to ita ne yin gaba da idan za ka turbe ba za a gare ta ba ka tafi wani raba ta da aka turbe shi an raba a yi da aka ya ta koyo shi karkashin duka sai ya san ta ƙwa'ani daga bakar ruwa na su shida ya kawo ta ta ta bakwai yan rabi Allah ya fi shi to zai ba da yi da ƙwa'ani kullum ba ya fi zuwa ta wani ba sai ne da dariya sai ne suka kwaje da bakar hadda su shira ya kawo ta muku ko a cikin da ana rama cikin dole ba akwai wasu ma da Qur'ani su ba sun tsaka su ba ta rama shi da tabbatar da ba shi da ajin ibiya su ma ta take su ba ba da mu mun sani da sai ya ta ba har ta wani ya ta da gari ne kawai da wasu Allah ta wani ka kasance shugabancin sai da nan saboda ana musu ne ana musu addu'a mu yi da babu da ruwa ya shiga wa addu'a sai sai ya ɗauki ya sauri kazari shi na buƙatar sa ba bala'i ya rubutu saboda a ɗarfe yake ta faɗi zaɓe shi ya ci ko har duniya da wani yake ta kalmar suna cikin misali sa a ya samu da suka ne kama maka sai zai ya ce ba da ba da ba da ba gwamna ce da sai duk da tana kara cikin bala'i ana masallatai suna faɗa shi da ɗan wata na kada ta sa kare da ya ce eh to duniya ya yi ta ba da mutum ai sai da duniya
Mashallah.
Allah ya ce ba ala da mutum da yi kare ba su da sawa ba a da biya ta su ko a kama su da laifi ki Allah ya ce ne Allahu ghafurur rahim.
wallahi da kuma rahim Allah da gafara da jin kai so har da Allah ya ta da Allah ya yi da aka aka zuwa da da sallama da wa rahmatullahi